إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين قشي الله سبحانه وتعالى يقدر أدورهم ومركز أهل السنة والجماعة wanda ke mulkar kada a birnin da makaram jamhuriyar nijar yau muna laraba 20 ga wata na shawwal hijira shekara 1444 wanda ya dace da goma ga wata na biyar 2023 allah na mafaka littamu na siffar sallah na sallallahu alaihi wasallam tun daga kabara har zuwa harama na albani ramar hamdatin albani ramar allah yau insha Allah za mu yi darasi na goma sha biyar darasi na goma sha biyar cikin littafin sukutu da mizan cikin sukutu da mizan da sunan da kabi da tasiri ka an na katara darasi na sha biyar insha Allah ɗan uwa za mu tashi nasakul qira'ati wa ra'al imam fi jahiliya nan ne ko a'a وأمر صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته أن يقرأ بها في صلاته كهنا سكتة وتسابوا أكم قبضوا وتسابوا bidiyoyi ko audio an kuma da yawa kan wani malamin gargajiya da yake magana wai kabadu sallar yahudawa ce subhanallah ba mu sani ba manzan Allah ne mai da bai hude ko sahabba ko maliki ne mai da bai hude ɗan uwa Allah shirya da mu ƙwarai na mamaki ne wannan kalma amma wannan bidiyo kin ya yawo ko audio da aka mada zaman bidiyo shi dai wallahi wallahi wallahi wannan malamin hukunci bai ɗaukar ɗayan biyu ne kuma in ma jahilci in ma san zuciya babu ɗaukun su in ma jahili ne game da addinin Allah da sunan malamin koko ya sanya take kudin da san zuciya ɗan wa mai hankali musulmi a yau ya ce kabatu addinin yahudawa ce kasan ba malamin allah ba wallahi wanda yan wani duk wani shigo na addini ka tambaye duk wani mai tambaya da yau ka tambaya da ingilishi da turanci da duk in tambace ce bai addini a bayan ƙur'ani wanda ta yi ne dogara a wannan ƙasar wannan duniya ta mu za ce maka sayi da bukari sai musulun tun a biyu baya wani yanwa tun daga imam bukhari imam muslim abu dawud tirmidhi nasa'i ibn majah ka zo motsa ta imam malik duk waɗannan halittun gaba ɗaya na addini babu wanda ba a yi babi na musamman ba kan ɗora dama kan hagu dukansu gaba ɗaya kam kuma da tawon gaba ɗaya kam babu hadisi babu hadisi daya na sakin hannu babu wallahi daya babu hirma ne mai karanta sun zuce shi amma su yi bayani su wani malaman sai ka dafa hadisin ka dafa sana a nan ba kaza nan ba kaza amma su ne wani malaman duk wannan shi kuma a duniya wani kaf ta addini babu da tawon addini kamar su kaf kaf duniya babu su suna kama kamar su ƙarya yake ƙarya yake kowa yi babu kamar su ruwan ƙura'in wallahi duk da gama ko kamar su ƙarya yake kuma ba mani ba ba mani ne kuna son zuciya ne ko ba ta ce matarwa to yan wani don da tsawon na addini ba da kam sun yi babi ɗora dama kan hagun manzan Allah haka yi sabai haka suka yi kayan shi annabawa ma haka suka yi shi ma imam maliki littafin shi kam tun daga lokaci ba babi ɗaya da suke imam maliki an kace malikiya ce imam maliki babi na musamman yi ɗora dama kan hagun wato da zai yi dama Allah fara tsada wato da dai hidama Allah fara fasala ba ba wannan amma da bi nan ba duk wannan mutum ce gaba da addinin Yahudawa ne ka san batacce ne batarwa kun tabbas wallahi duk mai neman shari'a wani malam ba abin shari'a ba abin zuwa ne ba kuma wallahi ba ta kai wallahi ba ta da kai ne wallahi dan kun so su ce ta mamaye wannan da shi ko addini ka aije kai baka san karatu baka karantawa kai je ko ka bude ka ka Saudiya hakin haji dimsun duniya da ko'ina sun zo a mutum dubu dubu na musulmi an za su ke hannu don ire-ire muni afirka ta yamma shi ma nijar ko nigeria ko asia duk wani musulmi a musulmi dubu da ya kasa musulmi biyu kuma su hannu duniya yahudawa ne duniya yahudawa ne da duniya wadda musulmi duniya yahudawa ne kasar ɗaya ce ko an gasa ko a ba ko kai maka karantawa kasar ɗaya ce ya ce maka abin addinin yahudawa ne wallahi ko ba karatu kasar maka ɗaya ce a tattare ne matarwa kaka shugare shi wallahi ko ba karatu dai irin wannan wai nan da kwana kwana nan da kwana uku a radio kiraye ne wani malami ya dama ga tije ne ma nan ya ba da ban tare shi kana musu sun ji sai wai yake ban hujja uku ta tabbata kamar gudu hujja hujja farko da ya bani kamar gaskiya ce wai abubakar gumi an je muka wani taron kudu sai ya gabatu duk shi ne shugaban larabawan har larabawan hawaye amma sakin hannu wai ba ba ga ya rike ba hujja shi ta farko gumi bai rike hannu ba kujuwa ta biyu ai gumaka da manzan Allah ya kashe na na latar uza na na Ka'aba ta hannun sa da Ka'aba da suke tuwa shi Allah wai a radio waye magana kuma har kan sunan shi har kan sunan shi a radio kuna ji nan da kwana uku wai wai hukum gumaka wai wannan kore hukumaka kuma ta uku mu'adh bin Jabal ya sallaba annabi manzan Allah annabi tabbaki hannu ba nace ɗan wa nace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na ce in wanzu wannan aka waye kana hujja da addini ana na kunji da turwa da karanta muku bukhari muslim abu dawud tirmidhi da sai ibn majah duk wannan na kabo ruwaya ga abin manzo Allah yi wace ga abin gumi ka sani babu hankali hujja ta biyu wai guma kan makka ta Allah a waye ga mutum kai da hujja da guma kan makka nace ba mu Allah kaga lata kaga uzza kaga manata wai kaga kuma makka ina zo kaddara mu sulke kai annabi su bakariya ba to kuma kaddara kuma kamar sulke hannu kuma shi ne ba Allah naji hujja ta tamu azabin jabal hadisi ne shi ne shirme ne ba gaskiya bane ba abin da ke babu ruwa ya ingantatta sai dai shiri daga manzon Allah cewa ta jami'ai dai shiri ma babu ganin inganci ake babu ingantatta aisha mun inganci wai kuma wai wai yahudawa aba anwa wallahi mai wannan wallahi ku hankali addinin ku wallahi zai batar da ku ku yi hankali addini ba wasa bane ba ra'ayi bane ba ba addini na gada don ana da makaran kasa ake ana da makaran kace wa addinin Allah ba a zuwa ma Allah da addini da makaran ma ba ka zuwa ka kace gaban Allah kace mu haka da makaran malam wani sai ma tambaya me Allah da me manzo Allah ce duk wanda suke addini Allah da manzo Allah ce ko da makaran malaman da makaran wallahi ga mai yawo duk duniya ba wani hujja addini Allah ce Allah ce manzo Allah ce kuma da sanin ka har ina addini a duniya musulmi kaf babu da kansu kare su ba su yi su Allah shirye da mu Allah shirye da mu za mu tashi karatunmu na goma sha biyar cikin sifar suna sanar to muna cikin bayani na matsayin fatiha fatiha ta da kitab rukuni ce daga cikin rukunin sallah dole ne a karanta ta tukun sallah ta zamanto sallah ƙarshen hadisinmu mun karanta ruwaya wadda imamun nasai haka hakim ya roto cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma anzalallahu azza wa jalla fi at-taurat wala fi al-injil misl umm al-quran wa yasma'u al-mathani wal quran al-azim allazi utitu cewa Allah subhanahu wata'ala bai sabkar ba bai sabka ko a taura ko a injil bai sabkar ba da wata sura mahi kima mahi daraja kamar sab'ul mathani kwace alkur'an al'azim duk wani sunan fatiha ne saboda masani tana aya bakwai almasani abinda ake yin kunkumawa ita ce alkur'an al'azim dindin ita ce kenan a ko a taura ko injini ko a ƙur'ani babu sura mahi girma kamar fatar a gida magana ke nan da kasan karatun sai za mu tashi wa amara sallallahu alaihi wasallam al-musi'a salatahu an ya ƙara biya fi salati hadisi ba da makaranta na wannan wanda ya salla bige-bige wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ya je ya sake karatu ya sake salla abinda ya yi ba salla ba ce bige-bige ne cikin abinda annabi ya ɗora shi a kai bayan kabara ta harama ka karanta fata kitab وقال لمن لم يستطيع حفظها annabi yayi magana ga wani wanda yazo ya rasulullahi bana iya kiyaye komai na alqur'ani sam qur'ani na tauri magana ta kullu subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah wannan ga wanda misali sun ya musulunta ko zan fahimtar addini bai fatiha to sai a koya mai wannan sai wannan wannan lafazin wannan tasbihin ya mai kambacin fatiha ta kitab kayan kuma ai ta koyi subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah wannan ruwaya da Abu Dawud ya kawo haka Ibn Khuzaimah akan wannan magana ka wanda ya zanta ta haka hakim tabrani ya ruwa ta tabbata wa qala li musii salatahu fa in kana ma'aka qur'an wa qarabi annabi ya ga mutum bawon Allah maimun musalla yace idan kana ka san wani abu na alqur'ani ka karanta abin da ka sani wa illa an baka san komai na baka da komai na alqur'ani fahamdillah wa kabbiru wa halilu kuran kayi alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah kai ma sa kaban akwai sauki kenan ga wanda bai san Fatiha ba sai a karantar da shi imma wancan na farko subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ga wanda bai san Fatiha ba gamin farko haka za a koya mishi ko yayi alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah to wanda yi sallar shi tayi wannan shi ne abinda yake zama kenan da fatiha tana daga cikin rukuni daga cikin rukunin sana sai magana na sakul kira'at wa ra'ad imam fil jahiliya shahi ko barin karanta fatiha a bayan liman ga wani a cikin sallar bayana yan wannan ita ma mas'ala ce khilafiya na kwarai malamai suna ta maganganu akan ta'ada haka a yanzu akan wanda yake bayan liman shin zai karanta fatiha ko bai karanta ba lakin a tsaya a fahimcin mas'alar da kyau wanda zaka ji madogarar da ya kawo kuma ko da zaka yi magana a gaba ba sai ka ce ba albaniya ce zaka yi aiki da abin da ya faɗa na hujjojin da ya kawo wannan mas'ala ta shayi ko soke karatun fatiha a bayan liman a inda yake bayyanawa ga dalilai da ya kawo kan haka ya ce na albanikin ramahullah ya ce wa kana kada ajazin lilmutamin lilmutamin an ya ƙara'u biya wa ra'ar imam fi salatul shahariya annabi sallallahu alaihi wasallam farko ya halitta wa mamu su karanta fatihatul kitab a bayan liman a inda yake bayyanawar ma farkon lamarin wannan aina ya wakana ya ce haisu kana fi salatul fajar faƙara fa saƙulata alayhi ƙira falamma fara قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا نعم حظا يا رسول الله قال لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها yace wannan aina ne aka samu ya yi ba da dama a karanta fatiya a wurin bayyanawa yace hakan ya wakana wata rana kana fi salatul fajr iya cikin sallar asuba faqara ya karatu fa saqulata alayhi alqira'a sai karatun yayi tauri kenan karatun yayi tauri wajen karanta abun aka dan dai karatun dan rikice mishi falamma farag da ya kare sallah qal sai yake ce masahabbai bayan sallah la'allakum taqra'una khalfa imamikum yana yi wa kuna karatu a bayan limamin ku kuna yin karatu a bayan limamin qulna na'am haddan ya rasulullah sai muka ce eh amma me haddan daga yahudi su hudi suna bin bayan shi kenan suna bin diddigin shi hudi su hudi shine haddan kana hudi ta gaggawa kana yi muna muna bin bayan ka kenan suna bin bayan shi abin da su hudi shine haddan suka ce eh muna yi muna bin bayan ka da gaugawa ka haina kawo ta muka sai ce musu la tafa'alu kakku yi haka kakku yi karatu ke rami a bayan shi kuna bin bayan shi ya ce amma illa an ya ƙara a hadukun bi fatihatul kitab sai dai in ɗayanku zai karanta fatihatul kitab an fatiha ce me yasa ya ce dole a karanta ci fa'innahu la salata da mallam ya ƙara a biha babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba ita kaga a nan kenan ita za a karanta ta a bayan ne mun ji ko wannan shine asalin al'amari na karatu a bayan ne wanda wannan wasu shi suka rike wuta suka tsaya kurin akan haka kan wannan hadisi ne daga sun kai sun kawo kan wannan ruwaya ce suka tsaya kuma da yawa daga cikin irin malaman saudiya da tafansu daga haka suka karkata kuma ganin suna da dama ta goyon bayan hukuma da tafai da aka buga na koyon sallah na turanci kuma kyauta ake rabawa na turancin na larabcin duka da tawanan saudiya ganin ba sai ake ba kyauta suke raba shi wannan ya yaɗa wannan aƙida wannan manuwa wannan magana ta yaɗu a bakin hannun mutane da littafai ne gasa nan a kai da larabci a baka kyauta da turanci a baka kyauta shi yasa wannan fikin ta yi zirhi ta kahu a kan dewa daga cikin musulmi kan dole a karanta fatiya a bayan neman koda yana karatu a bayan tuna albanin mula ya kama ka asalin magana kenan haka yawa kana yace summa nahamu an qira'ati kulliha fi jami'a wannan bai kuma daga baya annabi sallama sai ya hana su yin karatu a inda ake bayyanawa gaba daya wannan ruwa da makaranta Imam Bukhari ya cikin juzul qira'a haka Abu Dawud haka Imam Ahmad suka wannan ruwa da makaranta wadda inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na'am kenan wannan bayani na eh, karanta fatiha a wurin bayyanawa ga mamu ya wakana bayan wannan ne ya ce sun muna hahu ma'anar ƙira'ati kulliya sai annabi kuma ya hana sahabbai yin karatu a bayan fatiha kai bayan liman wurin bayyanawa gaba daya shi kuma na yaushe ya wakana wa zalik حين ما انصرف من صلاة الجهر فيها بالقراءة وفي رواية أنها صلاة الصبح كما باين وانتم أكي جوء نبي ولن وقتي أنا صلى الله عليه وسلم يا يسلى وتسلى إتما ليبين كراتو أتكنتا أو تروى أن بياني ما صلى الأصبات ita kuma a can ne ya ce faƙar bayan sallah sai ce musu hal ƙara ma'i minkum ahadun alifa shin a cikinku ɗazu kenan a cikin sallarmu akwai wanda ya karatu tare da ni ina karatu yana karatu faƙala rajul na'am ana ya rasulun ya ce iya ni ne mace ni ne na yi karatu a bayan ka ya rasulun faƙal sai ce mali unazir me yasa ina hudi kuna hudi kamar jayya kuna hudi ina hudi nan kasa yayi me mali unazu kasa ta al khatabi ma'anahu udakhilu fil qira'a wa ghalibu 'alayha ana shiga karatuna ana rinja ana ja'a yace wa kar takunu munaza'atu bi ma'ana al musharaka wal munawara aka ce munaza'a tana dokan tarayya da kambaci kai ini ومنه منازعة الناس في النداء daga ciki labaka ce tattauna wa mutane a wurin hira a fada kina munazaka muka hudi hudi tattauna wa wal ma'na thani wal muta'ayyin ahuna wannan magana da yace tana dokan jayayya tana dokan musharaka hudi hudi yace wannan ma'ana ta biyu ta musharaka da munawaba kenan ita ce anan ma'anar hadisin سهدي إني هدي سهدي بدليل انتهاء الصحابة أن قراءة مطلقا دليلا صحابي دقنا سكوا سكراتو قبالا بين النبي صلى الله عليه وسلم إندي كبيرنا يتشي ولو كان المراد منه على معنى الأول إندا معنى ربوش كل جاي جاي يتشي كل معنى يعنى كنا دا جاي لا سواسا إن هدي سهدي لما كده وصلت قراءة مطلقا بل أن مداخلتي فقط kama ko kamar dai abin da hana su gurin shiga karatun ne bayan su hana su to yanzu kuma tan nasan hadisi da yace annabi ce mali unazu me yasa ina hudi ana hudi to nan albani ta kala abu hurairah abu hurairah ke ba labari fantaha an-nasu an al-qira'ati ma'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma jahara fi rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil qira'a hina sami'u dhalik min rasulillah sallallahu alaihi wasallam وقرأوا في أنفسهم سرا فيما لا يجهر فيه الإمام أبو رأيتي دقنا وانا أبو نبي دا أكي أبو رأيتي دقنا فانتحى الناس من كراء كده صحابي أسوأ نزنا سي صحابي سكا واسا كراتو ترى أنه صلى الله عليه وسلم فيما يجهر في دين ديك بيناوا دقا وانا أبو أكي سي سكا واسا كراتو ديك بيناوا حين سنة وزارتين كده مغانا سكا واسا وقرأوا في أنفسهم سرا فيما لا يجهل في الإمام sai suke karatu a wurin koyewa inda liman bai bayyanawa a nan suke yin karatunsu amma wurin bayyanawa sahabbai sun hasa karatu kwata-kwata wannan shi ne jigon murku na nasa kirgin gana akwai abin amma an shahe shi gana kenan da ana yi daga baya aka hana yace waja'al insata bi qira'ati imam min tamam al-ihtimam bihi sai ya sanya yanzu shuraranka da kake wa liman shi ma mu shuraran liman iya daga cikin cikakkar koyi da liman ma kai kullun naka shurare ne faqal sai manzo Allah ya ce sallama innama ju'ila al-imamu liyutama bi an sanya liman dama dan ayi koyi da shi yace fa idza kabbara fakabbiru idan liman ya kabbara ku yi kabbara wa idza qara'a fa ansitu in yi karatu ku shu anan akwai wata shubha ta hana ka karatu a bayan shi inda yake bayyanawa can ga faɗar Allah subhanahu wata'ala wa idza quri'a al-qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun in aka karanta qur'ani ku yi shuru ku shura radan a jikin kaga ayar qur'ani ta maka umarnin shuru ba magana kenan kuma da shurare lokacin karanta wannan su ne hujjoji manya na hana mamu ya yi karatu a inda liman ke bayyana wannan harkon da'awa masalar ba ta ba wani uwa ya zo ya mutu wannan tambaya da yake akwai masu aƙidar ya an bayyana to amma abin suke cin karo da shi irin wannan aya da wannan hadisi ya su ce to liman zai shuru wannan shurukin da liman yake yi a nan haka fatiya wannan lokacin da wannan uwa cikin hali suna zo mun tambaye cikin malaman da awa na warko rako shugaba na zo na mai wannan tambaya don na ga iyayi a lokacin nan da cewa ne wani ya zo mun tambaya kan wannan shurukin da kake yi a kanta menene sai ce mai yi wannan shurukin saboda annabi sallallahu alaihi wasallam amma tambaya yana shuru ta farko ta bayan fatiha dan ma musa karanta fatiha shi yasa ke wannan shurukin na tahi na ba wanta amsa dan uwa baya na samu tamamul minna he naga ya ka mas'alar a shuruki shuru ma da ake yi bayan fatiha ba bid'a ce wannan dogon shiru da ake babu ita babu kuma ce babu ruwa ya inganta ta ya ishara ga sun abi dawud ya kawo ruwayoyi wajen guda uku wanda ya tarjihin hatta a wajen ruwayar shuru inda ya tabbata liman yana shuru ba a ta ƙira'ata kulliya kamar da rukau kuma ce shi ma ya su kutu gona ya haka ɗan kaɗan ne shuru da yake yi shi mai ruwa ya ka bayani ya ce mamu zabi ne ke cewa shurukin kamar gwargwadon za ka ajiye don mashi ne kurin kayan da yake nan ba magana a ruwaye ma shuru ce bayan karatu kuma el kaɗan ce gwargwadon numfashi ne ba ta kira ƙwararri ba ce ba wanda kan ta fatiya haka kenan kenan shi wata ya karufe kenan na komo abin da ya wadi da kuma ba magana kenan ashe magana malami ne imam al-khattabi shine da ya kawo can ruwaya wanda bata inganta ba ta annabi yana shuru bayan karatun fatiha wanda mata inganci sai ce ara ina ga shi malamin yace ina ga anan dan ma ya karanta fatiha kuma asalin ruwaya ba ta inganci ko mata danganta ba manzan Allah ba ne mai ce da aka fatiha malamin da ya bayani yan wa almuhim irin kaman musulmin abin ba suna ga a karanta matsalar babu wani limami ko a harbi ko a da wani zai iya maka shuru kan fatiha babu duk masu shurukin gaba daya shirin ba ta iya kan fatiha da ya kanta aya bima kuma su kuma sun yarda da maganar cewa kuma nasi da karara ba karatu liman ya karatu nasu ƙur'ani ne suna zunzu an wa allah shi ƙanshi sai mai kama tambaya ko bin bazu yaya za ka ce maganar karatun fatiya bayan liman bayan ga wannan nasu na ƙur'ani suna ya ce akwai haka makaranta da tuto wata wata ruwa ya imani ya wata ruwa kuma tara inganci ya tabbatar ruwa mata inganci amma ta alaƙo da halin ƙarƙashin wata ruwa ya dole ya kanta fatiya kudin ta sai kayi yan wa almuhim gaskiyar magana magana mahi nutsuwa da nasu ƙur'ani da wannan hadisi wanda musulun ma kawo shi haka da irin su abu dawo su abu aure da su da yawa wanda isa hujja ba mutum madogara in dai kana bayan lima wannan umarnin da Allah ya maka annabi ya maka ka shurari liman kurin ba ka ka iya karatu kana karatu ya saba ma zahirin aya da da sai ingantattu wancan da magana sallallahu ya magana sai fatiya ga dalili daga baya wurin duka an fasa gaba daya ruwa ta abu hurairah an fasa an yi amma annabi ya soke karatu bayan shi gaba daya shi ne abin da albanin mullawa ke so ya tabbatar maka da wannan magana tunan masu ganin waccan ruwayar ma wanda bai da sallah ba fatiya babu sallah sai ka wata ruwaya tunan sai da albani ke cewa kama ja'al istima'a lahu mughni an qira'ati wa ra'u faqal kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya maka kai ka shurari liman shuraran karatun liman ya wadatar da kai akan karatu kan karatu a bayan shi faƙari sai manzan sama ya ce sai manzan ake cewa sai salama man kana lahu imamun faƙira'atul imami lahu ƙira'a duk wanda yake da liman karatun liman karatun shi ne ba shi kina gare ba kirma ce baka fatiya karatun liman ne mace naka ne da wannan ruwaya ta tabbata hanyoyi da dama shi sulafin taimiyya ya inganta isa ka imam malik ya inganta da ruwa su malamai suna kakai sinadin ta dai tabbata ruwa ta inganta to ka ganin tana kara matsari in ma an koma can an ce wani bai fatiya bai da bai da sallah to kai fatiya liman ta ka ci ka ka huta wannan shi ne kurin mas'ala idan kana bin liman a inda yake bayyanawa magana mai ƙari mai hujja ƙarara gaskiyar magana kurin ka shura shi ne naka shi aka ɗora maka shi ne ibadarka kuma can ga hali na fa'i za ƙara fa'an sutu annabi ce ilimin ya karatu kusho wanda ana magana a yanzu wurin bayyana ba a yanzu akwai boyewa ko shi ne yanzu sai ya babi kuma الباني رحمه الله وجوب القراءة في السرية واجبتين كراتو غمامو عند ake boye karatun sallah anan hammam shi ma dole karatu me hujja kan haka shi kuma sai ce wa amma fi sirriyati faqad aqarrahum ala alqira'ati fiha amma a cikin wurin boye karatun sallah a nan manzana sallah salama ya tabbatar ma ya tabbatar da sahabbai akan yin karatu a cikinta wurin boyewa ta nan ba wurin ci bane ba faƙala jabir bin abdullah jabir yake cewa kunna na ƙarau fi zuwar wal asar halfar imam fi raka'atayn ulayayn li fatihatil kitab wa sunna wa fil ukhrayayn بفاتحة الكتاب wannan ruwaya ta ibn maja wata wannan ruwaya jabir ke cewa muna karatu a sallar azhur da la'asar kaji a nan nake karatu sallar azhur da la'asar muna karatu a bayan liman a raka'a biyu ta farko muna karanta fatihatul kitab da sura fil ukhrayn a raka'a biyu ta karshe muna karanta fatiha kenan suna yi wannan iyanan ba a hana su ba kuma su suna yi a inda yake wurin ɓoyewa ya ce wa innama an karanta shawisha alaihi biha annabi ya yi inkarin ɗaukan hankalin shi a tashawi da ake abin da kawo wani abin ɗauki hankalinka wa zalika wani abin ya wakana hina sallar zuhur da ashabi ya yi wata sallar azuhur da sahabban shi faƙar sai yake ce musu ayyukum ƙara sabbi isma rabbika al'ala kin hayaji annabi su da karanta ce waye a cikin ku ya kanta sabbi isma rabbika al'ala a cikin ku waye karanta ta azuhur فقال رجل أنا أنا ولم أرد بها إلا الخير نين يا رسول الله نكم الله با أبند نكيني الخير با ونمك أبند الخير كن نكيني سنين نكرتك فقال sai manzala ya ce ad araftu anna rajulan khalajaniha ce ni na san wani ya mun jayayya ila hudin ina karanta ta wani ya karanta ta mana ya shiga mun cikin karatu ya jan hankali na wannan me yake karantar da kai cewa damar ruwa ta tabbata nan sanama wata ran yakan dan bayyana karatun da yake wurin aka cewa har ma mun suka ji aya kun wurin koyewa sai ce iya bayan ka tabbata ruwa bukar musulmin kan ta ba shi ka tabbata na bulu ga mara kan bayyana aya a wata aya kuwa ta kai sura wata aya ta sura ta kai sura kenan shi sai wannan shi ne mutum imamu nawawi da wasu malamai suke cewa dan mutum balle akan mantuwa wurin bayyanawa ya asirci asirin bayyanawa ba wata nasi karar da ya kasu ji da kabla ko ba ji lalle akan mantuwa kawai dalili da maza da nan maza da gangama yana iya bayyana bayyana ko wurin asirce wani illa abin da yi aiko ne amma dan an bayyana da wani abu daga ciki ko balle kuma akan mantuwa mutum ya yi a ce kabla ko ba ji gaskiya babu nasi zahiri je ka kabla ko ba ji daga nan su da salama dan ka ba bayyanawa ko asircewa wannan abin da ya yi ga ko ne a wurin shi amma wata ran ana iya yi kun ka bayyana an ji ba laifi bane ba kun balle kuma aka mantuwa kai a dora maka baji ka ga akwai matsala saka imamu da cikin shirin shirin musulmi ya kawo bayani sauran malamai nan da shi da ke kaga mutumin ya ji annabi yana karanta ta haiki koyi koyi ko annabi sai na san wani iya jama'a wani karatu a cikin wa fi hadisin akhar كان يقرؤون خلف النبي صلى الله عليه وسلم فيجهرون به فقال خلدتم قرآن خلدتم عليه القرآن سنة قرأتوا بأن نظر ما حسنا بينا وقرأتين ينجي yace khallatun alai qur'ani kuna takula mun qur'ani ina kuma kuna kuna rikita mun karatu wa qal sai yake ce musu innal musalli wannan dai ruwaya da makaranta Imam Bukhari ya ga cikin susul kira haka Imam Ahmad da ya tabbata gashi ya kama a kasa da ya tabbata wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace innal musalli yunaji rabbahu falyanzur bima yunajihi bihi wala yajharu ba'dukum ala ba'd bil qur'an annabi sallallahu alaihi wasallam yace musu mai sallafa kamar yana ganawa ne yana tattaunawa shi da ubangiji shi na nan tarashin da ubangiji mun tattauna shi kun kana kai da ubangiji in kana sallah dan haka mutum da diba girman wanda yake tattaunawa da shi an ce nan misali dan adam da wuya kaga mutum ya zo gaban wani shugaba na duniya iya mai magana yana wange-wange kana gaban shi haka kana gana haka haka ka zargi hankalinka a yake a inda gaban wanda kake na magana kenan mutum iya sallah ya samu nutsuwa ya san gaban wanda yake kana gaban Allah subhanahu wataala kuma sai ya ce wala yajharu ba'dukum ala ba'din bil qur'an kada shashan ku su rinka bayyana mashashi da alqur'ani wannan haka a masallaci ko akan samu misali wani ya zo musabukai sallah ce ta magaraba ko isha ko da isha da barwa ce bai da bude wuta gurin karatu kana ya can kwana o kwana yi dole kaga wani zai shiga cikin wani bai dace ba sai ka tanka ka daidai bukatar ka ka daga murya dan za ka ɗauki hankalin mu tabbas ko da wurin bayyana wani ka ka daga murya inda za ka ɗauki ja ko san da yana karatu haka irin zama a masallaci sai annabi ya isko sahabbai haka suna ganin suna karatu kowa ka iya karatu ya gama ne su iya karatu ya ce annabi kawo lafazin qur'ani ba a mai haka ka kuɗa da murya kowa ya yi daban-daban ka kuɗa haka akan samar wannan wani zai zo masallaci shi daga murya to kaga a nan ka gani na da kana da ka kowa na shi daidai bukatar shi ba sa jan hankali wajen karatu kowa ya shi inda yake karanta kayan shi a takaici ya ce wa kayan ya kuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasana wal hasanatu bi ashri amsalha la aqul alif lam mim harf ولكن ألف حرف واللام حرف وميم حرف annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya karanci harfi daya na alqur'ani na littafin alqur'ani kowane harfi guda za a baka hasana goma ita kuma hasana guda Allah na limka ta da limki goma so goma kowace guda za a baka limki goma ce da na ce karatun ƙur'ani kowane harfi ana baka lada hasana ko ta hasana a lauta gida goma ba ina ce don ka ce alif lamim ala harfi a wannan a harfi ko ne alif harfi ne zama kai shi yake hasana goma lam ita ma hasana goma haka min hasana goma duka qur'ani haka yake magana kenan wannan eh yake cewa shine babi na mamu an ɗo mana wurin asircewa zai asirce zai karatu inda liman ke bayanawa inda ke ɓoyewa kai tunan akan samu kana bayan liman wurin asircewa sai ka karanta fatiya ka karanta sura liman biyuwar kuri kana iya ƙara wata aya ko wata sura babu laihi ta maksa abin da ya karanta ba kai dai ka yi karatunka kana yi in ƙare iya ƙara wata aya ko wata sura a bayan shi har lokacin da zai rukuni kai ma sai ka yi rukuni wannan shine magana kan mas'ala ta illa maganar kullum musan shi matsayin liman akwai bambancin idan liman masu ganin cewa kaman wai bai doke mafatiya dole kama tambaya in har liman bai ɗauke maka fatiha dole sai ka yi idan ka sami liman a rukuni kawa kowa tambaya da zai ce maka wani raka ka same ta zai ce maka eh ka samu wani raka ai kun fatiha ba ba abin da ka samu amma ya ce wani raka ka same ta me yasa bin liman kalan da ya rushe maka wancan tunanin wancan sabanin inda har dole ce ya karanta ya ce kenan baka wani raka baka ita farkon kowa ba tambaya ya zai ce ka samu da ka samu liman a rukuyi ka samu a raka kaga nan ba abin da ka samu da shi da rukuyi amma ka samu raka dan kana tare da liman shi ne magana ke sai at-ta'min wa jahrul imam bi maganar amin a bayan liman eh amin shi liman ya bayyana ta kowa iya ji kasan su a markiya suna cewa ba a yi shi mamu baya ba ko da wannan da shi zamu ji da yanzu sunna liman zai amin ya bayyana da amin mamu masu yi amin su bayyana da amin insha Allah tunan albani rahimahullah ya da ya kawo wannan mas'al hicayi sun makana sallallahu alaihi wasallam idan ta min ƙira'atul al-fatiha ta ƙar amin ya jaharu wa yi muddu biha sautan shi annabi in ya karatu ya ce amin tunan amin akwai ganin madulbada na ƙira da ya tawar shi suka bi madakin wannan ana yi mata doguwa amin ko amin madal kasar wanda babu shi wani suke yi don gaza ta ce amin na kuskure ba magana amin aƙalla amin wannan kun wurin ja na ƙarshe shi dogon ja amma amin wannan kuskure da madace aƙalla harkatai na aƙalla amin ko ja kai amin ba lahi ba abinda babu shi amin ya ce annabi yana bayyanar da amin kuma yana madda yana jibri shi amin wannan sai shi a nan ya ke cewa to wannan dai imam bukhari ya karuwa cikin juzul kira haka abu dawud da dai suna da kyakkyawa wa kana ya'muru al-muqtadin bi ta'min wa 'aida ta'min al-imam annabi sallallahu alaihi wasallam yana umurtar mamu kenan masu koyi da liman su yi amin bu'aida wace ba'ad tasgir ma'ana kusa kadan ba bayan da wata bu'aida kenan bayan ta imama kaɗan me zai maka bayani bayan ta liman kaɗan fayaku abinda mazan sama ke cewa salasalam idan ƙala li'imam ghairun maghdubi alaihim wala dalilin faƙudu amin yace fa innal mala'ikata taqulu amin wa innal imama yaqulu amin wa fi lafaz idha amana al imam fa aminu faman wafaqa ta'minu ta'min al mala'ikati wa fi lafaz akhar idha qala ahadukum fi salati amin والملائكة في السماء آمين فوافق أحدهما الآخر فغفر له ما تقدم من ذنبه ya sada maka fa'idar da ya ce baya kaɗan salima nan wata fiƙi ce kawo labarin hadisai da dama kan matsala yanzu da mun ji an ce ilimin ya ce gina guji ba don wani zalin ku ce amin ke da akwai umarnin annabi ya umarni ma musu ce amin ku ba magana kenan annabi umarni ku ce ami ya ce domin mala'iku su ma suna cewa ami liman in ya ce ami su ma mala'iku suna amin a kan ƙarshen fata a wani fazi ya ce idan an mana imamu fa'aminu nan mai fikin kawo na ruwaya ai an ce idan liman ya ce ɗaya mutu ganin zalin ku ce amin to nan karka ɗauka daga ya ce wala dalilin ku saba ga wanda ake mahi yawa ya a taba amin ka haima shi liman ce amin ba haka ba ne ba haka ba ne ba a saba al'amin daga ya ce wala dalilin ku saba ba a saba shi zai kama ruwa ya ta musulun cewa annabi ta idan an mana al'imamu fa'aminu kaji he liman yayi he kaji yayi to kan ku za ku biyo baya sai ka wannan ruwa ya ga idan da yawa malabani ko ya magana akan haka na wannan mas'ala ta amin tare kai ce amin kin wasu tun su ira gaba daya nan me fa'idar da yace maka ayi ɗan tarayya to yanzu da mun ji kenan sai liman ya ce amin za mu ce amin kuma ga wata fadala ta cewa in liman ya ce amin mamu suka ce munafu suna ce amin an aka samu ce iza wafaka ahaduhum al-akhar in wannan aminci kenan mala'iku ta mutane in suka suka tarayya dalilin tarayya su tare za a gafarta muku abin da kuka aikata na laifi shi ne nan makaranta nan na ga zai ka bayani nan ƙasa ku diba lamba uku wannan ruwaya ya ce buhari ya kata musulun haka imamu nasa'i ya kawo ta imamu darimi ya ce wannan zarar ƙwararri wa a zaha malin hafiz sun kuma da bari da abidawar ya ce wahiyar tabbatul ihtijaj bil hadis ala annal imam la yu'min wannan magana wannan ruwaya tana bata maka masu cewa ai liman bai cewa amin kama yurwa an malik kamar da aka ce malik ya ce kenan magana ba haka ba ce a malikiya liman bai ce amin bai yi wani ba wani zalika ce dalilin haka tsalar hafiz a nabin ibn hajar ya ce wa huwa sarihun wannan hadisi ya zama ya ce abu ne karara babu duhu a ƙarare ne fi kaunin imamin yu'ammin abu ne ƙarar a hili a shi liman ma yana cewa ami ta kuma mu su yi koyi aka ce ma in liman ya yi da za su yi koyi da shi ne inda ba su ji na da kansu ya yi ya ku yi inda liman bai yi aka ce za ammanan imam fa aminu ka kenan liman yana yi kuma ya bayyana ma mu su ji su yi koyi da shi sai ce ƙulutu da albani ruwan daga cewa wa yi shahadu da hu a lafazin sani wannan lafazi na biyu ke ƙara ma hujjar haka na na muwafakakin ta malayaku da ta kala ibn abdul bari fi tamhid huwa qawlu jamhur muslim wannan magana ibn abdul bari ya ya mota malik ma sharhi akan magana malikiya amma yace wannan magana ma mu zai kai liman zai bayyana yace ita ce magana jamhur musulmi yace asali ma shi ma malikin akan haka yake a wata ruwaya da aka samu daga malik daga almajir malik wanda suka rayu da shi a madina su ma sun kama lakin na magana cewa amilkin liman yana yi kuma da ce wani sai hadi an rasu da sana sana ma min hadis abin horera ya yi haza kuma bayan ruwaya ta inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallama akan wannan magana don haka da almuhim cewa lazim ƙa'ida ce kowa zai yi mamu zai liman zai yi kuma mamusi sai ya ce wa fi hadisin akar a wata ruwaya daban annabi sallallahu alaihi ya ce faqulu amin yujukumullah ku ce amin Allah ya amsa addu'ar shi man amin kenan annabi ya ce ku yi ta kuma iya sa Allah amsa addu'ar ku wa kana yaqulu annabi sallallahu alaihi yana cewa ما حثتكم اليهود على شيء ما حثتكم على السلام والتأمين خلف الإمام فاجي مدرسة سلام yake cewa yahudawa basu muku ba hasada kyashi basu so ba basu muku ba hasada kan wani abu kamar yanzu ke muku hasada akan samun sallama da kuke yi da kalmar amin da kuka samu kwarai sun gune sun gune muku kina abu ne masu muhimmanci yin sallama da yin amin bayan liman nan kasa wannan ruwa ya ce imam bukhari ya kasa adabin mufrad haka ibn majah haka ibn khuzaimah imam ahmad sai ya ce fa'ida almaniki ce wata fa'ida da zai kaka wannan magana yace ta'aminul muqtadin mutaqaddimin wara al-imam yakunu jaharan wa maqrunan ma'a tamil imam yace tamilkin magabata yan warko amilkin ya kunu jahara suna yin ta a bayyane kuma wa makarunan ma'atalima suna yin tare da aminkin imam la su bi kuna hubi ba sa riga liman imam ba sa riga liman ya ce kama ya fa'alu jama'irin musallin ta wani mafi yawa yau masu Allah suke riga liman daga ce wani doli hesu ɗauka amin ka yi yawara gina mace maka laraba abu ka yi iya cewa wanda dani sun doka ya ce mafi yawan masu sallah haka suke amma gabata su ba haka ba ba sa rigayar liman kuma wala ta'akharu na anhu kuma ba sa bari ne ya kare kaji ba sa rigayar shi kuma ba sa bari ya kare me kenan ana musharaka sai ya doka kahin ya dire ya su doka me fa'idar samun haduwa aminci liman da ta mala'iku da ta ku samu wafaka wannan ta ruwaya samun wannan muwafaka iya sababa samun gafara Allah subhanahu wataala sai su magabata yace amincin su ba sa rigaya liman kuma ba sa jinkiri akan shi yace hada huwa alladhi tarajja indi akhira wannan shine magana wal tarajja ta samu rinjayanta akan wani maganganu na yin aminkin liman da mamu haka ne idan za a samu wafaka wa dukkan wani san ka dace da su ba kargayen liman ba kuma ka samu wafaka da samun tarayya da liman da mala'iku a kalma ta ami wannan shi ne abinda yake hudu a wannan wani haka yin wa almuhimmu dai kenan amin hatta wannan malamin duk da ba maliki ne wanda ya masaluku dalala sharhin risala ya kawo mas'alar yace da malikiya suke cewa ba a yi amin ce ka ci garuwawi ya ce sahabbai idan suka yi ma'amin ce hatta radar masajin masallaci ya ɗaukar gumza da suke yin amin na jama'a take ta suna annabi ya yi bayyana kuma sahabbai ma bayyana wa suke har masallaci ya ɗaukar gumza ta amin kenan wannan adan sai mutum da masallacin nan a malikiya ta suke ba ya samu wannan gaskiya magana ce cewa ba a yin ta sabawa hadisai ingantattu kuran mutum zai ami amma a yi kokarin koyan abin ba da gace wani dalili ba za ku ɗauka sai ya fara iya farawa ka hanyar dirje ku ɗauka gairu magadubi alaihim wani dalilin amin ka hanyar ida ya ku kuma amin shi ne daidai kenan an samu wafaka kowane latin kiyon sai yanzu ƙira'atuhu to haka bari sha Allah ke nemi wata Allah kai mu darasin gaban sha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته